maha'inci ba ta halitta ba wala kha'ina ko maha'inciya mutumin da yake maha'inci ne mayaudari ne ko kuma macen da take maha'inciya ce ko mayaudariya ce ba a karɓar shaidarta mana wanda wato cin amana ko kuma ha'inci ko yaudara ya riga ya tabbata gare su cewa an riga an san su duk mutanen da aka san shi da yaudara da ha'inci kaga ko wurin shaida mi zai sai yayi yali bai barin halin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai halitta ba malamai suka ce abinda ake nufi shine duk mutunan banza duk mutunan da baya da riko da addinin musulunci yana wargi da shi bai dauke shi da wani muhimmanci ba yana aikata abin da ya ga dama shi ake nufi domin babu cin amana kamar ka ki kula da addini domin tsakaninka da Allah akwai amana inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha hamalaha al-insan dan adam ya dauki wannan amana cewa zai yi zai bauta ma Allah zai yi biyayya ga Allah zai biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yayin da mutum ya zamanto yana ko da addinin musulunci da bai kamata ya shaida ba to da bai tsoron Allah duk wanda bai tsoron Allah to ba bai ba sa ya shaida to da asalin shaida tsoron Allah mutum yake kawowa ya faɗi gaskiya ya ba mai gaskiya gaskiya mara gaskiya kuma ya ba shi rishin gaskiya ko mutum kuma ba haka yake ba ai kaga abin yana da wahala to shi yasa aka ce bayalitta shaida mana mutumin banza shi yake nufi bayalitta mutumin banza ya shaida ba suka kashe musu suna gani ha ana gani ta san mai yanzu kowa limshi ke ga idanun shi wala zai ghamr haka ma shaida ba ta halitta ba ga ma'abucin wato kiyayya shine ghamr bai halitta a kira makiyinka ya ba da shaida kanka ba saboda makiyinka ne dama mutum ba ka kaunar shi ba ka san shi kuma a ce ka je ka ba da shaida kan shi a gani dama kana gani yana baka haushi gara je a kulle shi to saboda haka duk wanda aka san tsakaninka da shi akwai akwai kiyayya akwai damuwa akwai hamayya tsakaninka da shi ba ku shiri ba ku fahimta juna da shi to bai kamata ka mai shaida ba haka shi ma bai kamata ya maka shaida ba wannan kiyayya ana magana kiyayya ce ta mutum da mutum kiyayyar da ke tsakaninka da mutum amma kiyayyar da ke tsakaninka da wanda ba da mutum da mutum bane ta addini tsakanin kaman kai musulmi ne shi ba musulmi ba amma kuma mi kaga kana kin shi ta bangaren mi ba addinin ku dai ba amma kuma ta huddar duniya kuna harkokin ku ba abin da ya gama kare shi abin da ya gama kare shi shine mi shine addini baya addinin Allah subhanahu wataala kuna gane ku baya musulunci shi ba musulmi bane kai kuma musulmi ne to idan ya zamanto tsakaninku hudodin duniya babu wani rikici to ka iya ba da shaida akan shi haka nan shi ma na iya ba da shaida mi akan ka saboda mi adawarku ko da ta addini ce kaga adawarka tashi da ta addini ita za ta saka mai gaskiya me yasa kake kin shi saboda yake Allah to amma idan ya zamanto wasu abubuwa ne suka shiga tsakaninka da shi ba na harka addini ba na harka ce ta duniya ai kaga tsoron Allah ne naka zai saka mai adalci saboda mi saboda dama kana kin shi ne dan Allah ba wani dan abin duniya ba to kuma yanzu yana da gaskiya kenan tsoron Allah ka shi zai saka baya gaskiya shi zaka mai shaida ta kwarai wala tajuzu shahadatul qani haka nan ma shaidan wanda yake ma'aikaci bara shi yake cewa alqani ba ta halitta ba ne halil baiti ga mutanen gidan da yake ma'aiki wadda masu gidajen su ya ba su rashin gaskiya ha kana aiki karkashin mutum eh rishin gaskiya sai aka kira ka aka ce ka zo ka ba da shaida mai gidanka ne kaga dole ka ce a mai gida shike da gaskiya akwai wannan akwai wannan goyen bayan da wannan kaunai gudun haka aka ce kakka je ka ba da shaida wanda mai gidanka ne ka san ka ba da shaida muguwa a kan shi tuwonka ya kare gidan shikenan kana dawowa ka iske takardar sallama ka sai ka ba mutane wuri a da wanda zai ba da shaida ga makusancin shi to galibi sai ya rishin gaskiya shi yasa ba ba a yarda makusanci ya ba da shaida kan makusanci ba saboda wannan kaunar da wannan soyayya da ke tsakaninku rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito shi wa abu dawuda da kuma abu dawuda duk su suka rawaito wannan hadisi saboda hadisi ne ingantacce yana nuni akan abubuwan da ya faɗa Allah ya samu dace wa ana bi hurairah radiyallahu an an karba hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya kara mashi yarda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala yace la tajuzu shahadatu badawiyyin shaidar dan kauye ba talitta ba ala sahibi qarya akan dan gari akan dan birni mana dan kawai bai kamata ya bada shaida kan dan dan gari dan dan birni ba rawahu abu dawud wa ibn majah saboda bai san shi ba kuma yanayin wajen sai sani bai san yanayin ina ba bai san yanayin birni ba to saboda haka ba abin nan bai halitta ba ya bada shaida saboda kuma galibi mutanen karkara suna da jahilci ba su da ilimi ko ba haka ba ne galibi ba duka ba kawai akwai malamai akwai mushanni akwai mutane masu ilimi ko da ba su yi karatu ba suna da hankali sai dai yan karen ne ba su da yawa jahilai su suka yi yawa ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce man bada jafa ba duk wanda ya zauna kauye to sai ya kekashi sai ka gan shi yana abubuwa irin na rishin hankali ba kamar mi ba ba kamar dan birni ba ma'ana dai bai kamata ba abin da yasa aka hana saboda dan dan kauye ya san dan birni ne can yake rayuwa cikin kokomin shi zaman shi bai zo ya bada shaida ma'ana hadisi shine bai kamata wanda baka sani baka bada shaida kan shi ba sai aka bada misali da mi da shaidan dan kauye akan dan birni kenan ba wanda ya san wani wani kowa na can na rayuwar shi ko mutunan ƙauyen da sai wata wata da watanni bai shigo birni ba yana can zaman shi amma ya shigo abinda zai kawo shi kasuwa ko abinda zai kawo shi likita abinda zai kawo shi wani abu ko ɗaurin aure da an yi kuma sai ya mi sai ya kwana ya koma shi kaga bai san gari ba bai san mutanen gari ba to ya za a ba da shaida a kansu to haka duk wanda baka sani ba aka kira ka ka ba da shaida a kan shi sai ka ce ba ka san shi ba domin za ka cewa ba ka san mutum ba ka ba da shaida a kan shi ba ka san me aka yi ba ba ka san abokin jayayyar shi ba abokin rigimar shi ba ka san shi ba ba ka san harakokin shi ba idan aka ce ma ina yake harakoki ma ba ka san ina yake da wanda bai san gari ba kullum ya shigo gari sai ga katon gari ga nan mutunan ƙauye yanzu wannan garin ina ma za ya shiga ta ina ake bi ma shigo garin ina za ya ta yawa gari ƙato haka girma ya mai yawa kawon marari ta ina za ya biya ta gidan ɗan uwan shi ko gidan wani kanan baban shi ko sai garin ya cika mai gaba kaga bai sani ba kaballanta na a ɗauko shi a ce ya zo ya ba da shaida akan wani mutum Allah subhanahu wataala ya samu dace yawa da aka bai dace ba wato ɗan ƙauye ya ba da shaida akan ɗan birni rawahu abu dada amma su yan kauye su ya su sai su ba da shaida junansu kamar yadda mu ma ya mu ya mugo kuma haka aka san haka shi ma ko bai kamata mu mu ba da shaida akan wa ba akan yan kauye ko kuma in ce bai kamata ɗan birni ba bari barcewa mu mu ma wani lokaci ya karawa ne bai kamata ɗan birni shi ma ya ba da shaida gaba kauye ba abu da duburnancin ka an kaje wani wuri kai ma sai ka zama kai ma sai ka rena kanka Allah ya kiyaye wa na bi bakrata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Bakrata Allah ya kara mashi yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan Abu Bakrata ne ba Abu Bakar ba ai tsallake ai haka ne وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب an karbo daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda lalle shi wata rana yayi huduba fa qala sai ce inna unasan lalle wasu mutane kanu yu'khaduna bil wahyi sun kasance ana kama su da wahyi mana in suka yi abinda ba daidai ba wahayi na sauka ya kama su da laifi bana sai Allah ya saukar da Qur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya saukar da bayanin abinda suka aikata bi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya kuma lalle wahyi qad inqata'a to ya kare saboda mi saboda manzon Allah ya cika wa inna ma na'khudhukum al'ana yanzu mu za mu kama ku bima zahara lana min a'malikum saboda abin da ya fito ya bayyana gare mu daga cikin ayyukan rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wannan magana ce ta sayyidina umar Allah ya kara masa yarda ba wai wazi ne sayyidina umar yayi a bisa minbari a matsayin shi na amirul mumini na lokacin yana shi ne shugaban muminai ka ba hadisi ba ne amma ya kawo shi ya karanta masahabbai kuma sahabbai dai suna wurin suna shi saboda tsakanin shugabancin sai na umar da rasu manzala sallallahu alaihi sallama farkon baya wuce shekara uku yana kaga duk sahabbai suna ina suna nan madina to sauraka yayi wannan magana ne sahabbai suna ji sauraka jin da suka yi suka yi shiru babu wani wanda ya tashi ya ce ba mu yarda ba ko ba haka abin yake ba a bar shi yadda yake zamanin Annabi sallallahu ya zama kenan kamar dalili ne muna ganewa ko ina abin da hadisi yake karantar da mu hadisi yana nuna mamu cewa a duk wanda ba a san shi ba ba a san mugayen halayen shi ba abin da ya bayyana kyawawan halayen shi to haka za a bare shi kuna ganewa duk wanda ka gani yadda ka san shi to haka yake in ka san shi da halaye na kwarai haka yake mutunan kirki ne in ka san shi da halayen banza to mutunan banza ne har sai sabanin haka ya bayyana gare ka saboda kai baka san gaibu ba yadda ka ga mutum ka san shi yau da gobe baka taba ganin wani lahani ko wani aibi ko wani mugun abu gare shi ba to haka yake kenan mutunan kirki ne yadda ka san mutum kuma mutunan banza ne kusan kowa san shi mutunan banza to haka yake sai in sabanin kirkin shi ko rishin kirkin shi ya bayyana haka zaka tayya tare da mutane kawai Allah ya sa mu dace mana duk wanda aka san shi mutunan kirki ne yana iya tsayawa matsayin ya bada shaida duk wanda aka san shi mutunan banza ne bai kamata ya tsaya ba saboda an san shi mutunan banza ne bai kamata ya tsaya ya ba da shaida akan wani ba shine abinda wannan magana ta sayyida Umar radiyallahu ta'ala anhu take nuni akan ta wa nabi bakrata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Bakra Allah ya kara masa yarda Abu Bakrata ne ba Abu Bakar ba akwai Abu Bakar akwai Abu Bakrata shi Abu Bakar ba a ce mai rata sai dai abubakar kuna ganewa ko? abubakar sunan ya na kwarai abdullahi ibn usman ibn abi kuhafa sunan ya abdullahi shi abubakar abubakar ba sunan shi ba ne alkunya ce tashi baban bakar amma sunan ya na kwarai abdullahi shi kuma wannan abubakarata sunan ya na kwarai nufai ibn harith nufai mai manan nufai'u ɗan nahi'u ka san bahaushe yana da irin wannan siga ku tawon akwai manya-manyan nafiyo da yawa to sai aka yi wani ɗan karami suka yana ce mai ɗan nayo da shi ɗan ƙararrami ne ɗan micici ne cikin manya akwai kakannin shi ma ko kuma a zanki ce musu nafiyo shi ma na ce mai sai a zanki ce mai ɗan nafiyo to da ɗan micici ne to shi ne nufai'u da nufai'u da nafi'u duk ma'anarsu guda ɗaya wannan babba ne wannan ƙarami ne kawai babban nafi'u da kuma ƙaramin nafi'u to shi wannan sunan shi nufai ibnul harith can baya ma mun karanto hadisin shi wancan satin wanda yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan duk mutanen da suka mika shugabancin su ga mace ba za su ji nasara ba shi ya rawaito shi alin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi jira da aminci Allah su kara tabbata gare shi annahu cewa lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallam adda shahadatar zuri ya kidanya shaidar zur fi akbaril kaba'ir a cikin mi mafi girman laifuffuka mazala ya zano laifuffuka sai ya sanya shaidar zur a ciki manya-manyan laifuffuka mazala ce ala'u na bekun bi akbari al-kaba'ir shin kuna son baku labari da laifuffukan da suka fi kowane laifi girma ƙulna bala ya rasulallah muka ce muna so ka gaya mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ishrak billahi shirka da Allah subhanahu wataala shine mafi girman laifi Allah yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka lalle zunubi ne babba wa huququl walidaini manzo Allah yace da kuma saba ma iyaye saba masu su yi gabas kai kai yamma su ce aikace ba kai su ake ka ƙi zuwa su ce ka ba su ka ce ba ka ba dawa kowa ya ce nemi na shi kowaye akwai masu mawaye wannan akwai wanda uwaye shi za su ce mai kai ya auri wacce ce su ya aura uwaye sun ce ma ka bar aure to ka bari ta ce shi kenan in ma wani abu za ka yi ma turjewa za ka yi to ka turje ta lallaba su ya ta lallaba inda zai kai ta maka yarinyar nan kana sa abu sai ka yi ta lallaba su ka yi ta lallashi don kwana biyu ka ɗan zo ka tuna musu magana ka ji mai za su cewa in suka ce wannan magana mun ce ka bar ta sai ka ce to shi kenan kuma can kwana biyu tunda da yanzu baka ga wadda ta kai ta ba sai ka dawo ka ƙara gaya musu cikin cikin ladabi da biyayya watakila tun da kayan ladabi da biyayya su ce kaya ta yaya wurin nan watakila Allah ya cece ka watakila kuma Allah ya nuna maka abin da ya saba son ka aure ta in ka yi sa'a to shi kenan in kuma ka yi rashin sa'a ba da son su ba saboda dai sun ga ka dagi jarrababbe ne ke sai ka aure ta to dai kai da kanka wata rana za ka zawa ka ce ni wallahi wance ni ni wallahi ban san yadda zani da ita ba na ma sake da dace ba ta hita daga gidan ba ta ce ta yi na ruwan ba sai da muka gaya ma ba dama dama abin da muke ma gudu ke kuma ka yi sa'a kenan saboda ka yi biyayya Allah ta'ala ya sanya zukatan su ma shi kenan su haƙura su yarda da abin su gida shi sai Allah ya sa mai albarka abinda saboda haka bai kamata ba uwayenka su ce ba san abaka ce kai kuma sai kai shi matukar dai ba sabon Allah bane mata suna da yawa dole sai ita shari'a ta ce sai wanda za ka aura haka shari'a ba ta ce sai wanda ba shari'a ta ce ka je kai aure amma ba a ce sai wanda ba tunda sun ce ba san wancan na wanda dama shari'a ba ta ce sai ita ba me ya kamata kai hakuri ya kamata kai kai ka nemi wata kai ta addu'a kamar yadda ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ta nema aure aka hana shi saboda an ce bai da kyau sannan kuma talaka ne bai da komi kuma asalin shi ba mutane ne masu daraja ba haka da yi sai a hana shi yazo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ta karshe wanda ya ta nema auren ta aka hana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika ma uwayen ya ce a gaya musu yana neman auren ɗiyarsu wanci suka ce an neman zala ne mun bashi aka zo ga manzala manzala ya ce ku gaya masu ina neman masahabi na ne aurenta ba ni ba uwayen suka ce to kuma za manzala ne shi sa muka yi sauri muka bada ma gaskiya wane ne to sai manzala ba a hana shi amma dai suna cikin tattauna yariyar ta hito waje ta ce in dai manzala ya zaba man wane ya zama mijina na yarda ita ma ba ta so amma ta ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓin mata tana so zaɓin man ya yi zaɓi ne duke nan aka zo aka yi shagali aka yi biki aka yi komi aka kai ta ɗaki aka aje za a yi shiga ɗakin sai yana cewa jihadi jama'a ta wo jihadi kawai sai ya bar ɗakin na ta yi ta wurin jihadi tana nan tana jiran shi sai labari ya zo mata ya mutu to duk wanda yi tsoron Allah sai Allah ya sanya mai mahita kaga ta ji tsoron Allah ga mahita ta samu ba ta so amma tunda shugaba addini ya ce ta so shi tana so ai biyayya kuma shikenan sai Allah ta'ala ya ba ta miji wanda take so daga baya to abin da ba mu da kenan ba mu da wannan yaqinin muna ganin kawai labari ne ba gaskiya bane sani ba amma yanayin mai yana nuna kamar Allah ba zai iya man wani abin kwarai ba in mun mashi biyayya kaga wannan matsala ce Allah ya samu dace to saboda haka manzo Allah ya ce masa uququl walidaini saba ma uwaye wa kana muttaki'an fajalasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana kishingide sai tashi zamne sai ya ce wa qawla zur wa shahadatu zur wa ƙaunar zuri wa shahadata zur wa ƙaunar zuri wa shahadata zur wannan hadisin zai zo mu can cikin hadisai na ƙarshe-ƙarshen littafin zai zo mana da siga shi gaba da yadda take qala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata manzala bai gushe ba yana cewa ku bar shaida zur ku bar ƙarya zur ku bar shaida zur ku bar ƙarya zur yana ta maimaitawa har sai da muka ce inda ma yayi shiru to shaidar zur ba ta da kyau ita ce shaidar ƙarya akwai shaidar zur akwai ƙaunar zur duka Allah subhanahu wata'ala ya haramta sai ce walladina la yashaduna zura mu'minai bayan Allah mai rahama ba su halartar ƙarya ba su shaidar ƙarya kuma Allah ya ce fashtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur shaidar zur kenan duk magana ta ƙarya wurin ba da shaida kakka yarda ka je ka ba da shaida ta ƙarya kakka je ka yi ƙarya a wurin ba da shaida ba ya da kyawu domin yana daga cikin akbarul kaba'ir kariba kaga saboda munin shaida zur da da magana zur manzo Allah ya gama ta da shirka yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir kuna so in ba ku labarin laifukan da suka fi kowane laifi girma sai manzo Allah ya ce al-ishraku billah shirka da Allah shirka da Allah ya fi komi muni saboda shirka ta naƙusun lil'uluhiyya wa hadumin lirrububiyya wasu uzannin bi rabbil alami rushe aikin Allah ne duk wanda yake shirka da Allah kamar ya rusa aikin Allah gaba da ya ce Allah bai iya komi ba ga wanda ya iya sannan kuma tauye ma Allah haƙƙin shi ne na bauta ba wanda ake bauta ma sai Allah saboda babu wanda ya kawo ka duniya sai Allah subhanahu wataala sa'annan kuma shirka mummunan zato ne ga Allah mahaliccin kowa kamar kana cewa wani ba zai Allah ba zai yi maka ba sai wani da ka gaban wani kana cewa ba saboda mi saboda aikin shi kamar yanka wuka aiki to aiki kamar yanka wuka Allah ne ya ma yi yankan wuka sai Allah wannan kada wani wanda ka sani di labari ne duwayo ne da dabara a can yi maka kudi kawai sau da baka da yaƙini ka ce kawai ga wani abin nan kawai yankan wuka da labari ne ba gaskiya ba ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada shirka da Allah da mi kuma da manzo Allah ya tashi gayin shaida zurba ta da kyawu yana kishin gida yake ba su labari sai ya tashi zanne sai dai zana da kyawu yace bari in gaya muku su wa'ancan a kishin gida ka gaya musu su amma wannan saboda shirka an kai tsakaninka da Allah ne baka cuci kowa ba ko baka shiga haƙin kowa ba amma ƙaunin zurwa shaidar zurwa haƙin mutane ka shiga ka shiga haƙoƙin mutane kayan mutane ne zaka cinyewa kaga wannan abu ne da yana tare da kai da wani yasa sai da manzala ya tashi zanne da kyau yayi zanne sai ce ina gaya muku ku nisanci shaidar zurwa ku bar ƙarya wurin ba da shaida har sau uku manzala yana maimaitawa har sai da zaɓe suka ce wa yomo yokamu inda ma annabi ya yi shiru saboda ya nuna muhimmancin wato nisantan shaida zur da kuma wato magana ta zur Allah ya kiyaye wa ibn abbas radiyallahu anhu ma an karba hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala li rajulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutum tara shamsa manzo Allah ya ce kana ganin rana kana da idanu kana ganin rana qala na'am yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh ina gani qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala mithliha to akan irin yadda kake ganin rana fashad ka ba da shaida auda ko kuma ka bar ba da shaida ma'ana ka ba da shaida abinda ka gani ka sani kawai yadda kake ganin rana kaga rana dai ba wanda za gaya ma gata nan da ta hito wa ma sai an gaya ma ba jiki magayi za ka ji jikinka ya ware ɗaukar mi zahi kuma za ka ba ka ɗaga kanka ka kalli wajenta ka kana ganin ta kenan ko to duk abin da za ka je ka yi ba da shaida wurin shari'a kan shi zamanto ka san shi kamar yadda ka san rana yasa mawaki yace walaysa yasihu fil adhan shay'un idha taja an-naharu ila dalil babu wani abu da yake inganta a cikin tunani idan yini ya bukata zuwa ga jagora ma'ana an kace sai an gwada maka rana to baka da hankali ko ba gaba kace ina rana ce kace wacce ita ce rana to babu hankali ciki ganin rana da saninta ya wuce ya wuce wani ya gwada maka sai dai a gaya maka mahimmancinta amma ganinta ba ganin kana ganinta ba to kenan abin da hadisi yake gaya ba mu cewa duk abin da yake na aiki ne to ya kamata ka san shi in zaka ba da shaida shi muna gane ko da abin da yake na gani ne to ka ba da shaida shi akan ka gane shi da abin da yake na ji ne ka ba da shaidan cewa ka ji shi kamar yadda kake ganin rana to ka ba da shaida akan abin da ka sani kawai ko ka gani ko aka yi gabanka ko kuma ka ji shi ka ji shi ko ka ji kuka ko ka ji kururuwa lalle na ji wane yana ƙara yana jama'a cece shi ba kawai ka je ka ba da shaida haka nan kawai ba Allah ya sa mu dace akhrajahu ibnu adi ibnu adi ya fitar da wani hadisi bi isnadin da'if da isnadi mai rauni wa sahahu al-hakim imam al-hakim ya inganta hadisin fa akhta sai kuskure mana hadisi dai hadisi ne da malamai suka yi magana akan ingancin shi wala galibin malamai sun yi hukunci akan cewa hadisi ne mai rauni wa an radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan abbas ayyau da Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qada yayi hukunci bi yaminin wa shahidin da rantsuwa da kuma shaida manzala ya haɗa biyu kenan ya yi hukunci da yin rantsuwa wurin hukuncin da kuma mai shaida ga shi mai shaida amma kuma sai an yi mi sai an rance shaida ba za ta isa ba kenan akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa abu dawud da abu dawud wannan sa'i da imam an-nasa'i wa qala yace isnaduhu jayyidun yace isnadin shi isnadi ne kikkiawa wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu مثله كما الرويتو إلي شدق أبو هريرة أخرجه أبو داود أبو داود بدد شي والترمذي للترمذي وصحاه ابن حبان ابن حبان جاديسي ني إنغنتتي abin da hadisi ya nuna mu cewa a wurin hukunci ana tabbatar da mi ana tabbatar da rantsuwa da kuma shaida duk daga mai shaida sai a ce to kuma karanci karance da Allah abin haka yake wannan malamai sun yi sabani amma dai hadisi zahiri ya nuna manzo Allah yayi saboda haka haka hukuncin yake amma malamai sun yi sabani suna ganin shaida kadai ta isa saboda Allah ta'ala ya ce wa ashidu zawai adlin minkum ku shaidar da ma'abuta adalci bi cikin ku kawai wasu kuma malamai suka ce a duka ana hada tunda manzo Allah ya hada to kuma ya an gama hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girma daga hukuncin kowa tunda ya hada su su bi din to mu ma sai mu hada wallahu ta'ala alam wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma shine ko sawa yau shine din dai babu da'awa wal bayyinat babin da yake bayanin hukunce hukuncen da'awa ƙararraki jami ne na da'awa da'awa shine ƙara mutum ya kai ƙara kotu ka kai ƙara justice ka kai ƙarar wani mutum ka ce kana ƙarar shi ya zage ka ko kana ƙarar ya rike ma kuɗi ko kana ƙarar wani abu ko kana ƙarar ya maka sata ko ya makwaci ko dai wani abu shi ake ce ma da'awa jami'i shine da'awa ƙararraki to za mu ga yadda ake kai ƙara da kuma yadda ake karɓar ƙara a cikin addinin musulunci wal bayyinati da kuma ainihi ba da hujjoji wurin kai ƙara ɗin wurin shari'a al bayyinati jami'i ne na bayyina shine hujja bayyananna dalilin da za ka ba da ƙwaƙwara a wurin shari'a وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقا عبد الله بن عباس يردن الله تقال تبتا أقليسو يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم الله سقال تبتا أقليش قال يتي لو يؤطى الناس دا أنا با متاني بدعاوهم ko bidawahum da karasu da suka kawo ta cewa abun wane nasu ne da da sun kawo ƙara ana ba su wannan abin ladda nasun da wasu mutane sun yi kirarin dima'a rijalin jinin wasu mutane da ce kawai da ka kawo ƙara wurin alkali ka ce wane ina wane ya kashe mani bana ko ya kashe mani mahaifiyata ko ɗana kawai sai alkali ce a ji a kawo wani shi ma kashe shi da haka ake yi ko da da ce da mutum ya kawo ƙara ba a tsayawa a ji ta bakin wanda aka kawo kara na ce mai kawo kara shi ma ya maimaita magana shi da kawai da kamaɗi ne saboda mi saboda ka kawo kara inda za a baka haƙƙinka a kare maka haƙƙinka kawai shi kenan ba sai a ce kawai mutum yana can bai ji bai gani ba kawai sai ya ga an shako shi ana kawo shi wani alƙali kai ne kashe mai ɗanwa da Allah ku je ku kashe shi tun da haka yake. Bira mutane sun yi ta yi. Amma abin da ke hana mutane su yi tsoro to da abin da ka kawo sai an ce ma ina hujja ina dalili ina shaida wa amwalahu ko kuma kudinsu da mutane da sun kawo kara kawai ana ɗauka haƙi a basu da mutane sun ce kudin wanan nasu ne kuma so nawa ma aka yi ko ba haka ba so nawa aka yi mutum za ka iske kawai ya iske wani katon higi kawai zo ya burguna wurin kawai a yi ta rigima sai ya gaba sarki sai Allah sa nan ya jayi ya yi tsaye kawo mutum nawa mutum nawa zai kai wani kara ya ce yana bin shi kuma karya ce in ya yi sa'a yana da rabon ya ci wutar jihannama ba shi gaskiya in ya yi rishin sa'a kuma na kai ya wada jihannama ya ta yi aljanna shi kenan sai ka ga alkali ya yi tsaye lalle ya bincika gane karya ce kawai a ce mai kai ya kara in ya kara wallahi rai shi zai to da mutane da sun kawo kara kawai ana sauraron su a ba su kayan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mutane sun ce wane ya kashe mana dan uwa shine ladda'a nasun dima'a amwali dima'a rijalin jinin wasu mutane ko ka ce shi ya ji ma dan uwanka ciwo ko shi ya ji ma ciwo ko wani abu da ya kama da wannan ko kuma duke shi walakinnal yamina sai dai rantsuwa alal mudda'a alai tana tabbata akan wanda aka yi kara muna ganewa ko wanda aka kawo kara shi za ya rantsuwa ya ce wallahi shi ba abin shi wallahi bai taba shinin wani wallahi bai kashe wani shi kuma wanda ya kawo kara mai ya kamata tunda shi ke da magana sai ya bada mi sai ba da shaidar cewa yana bin wani ga takarda ga sa hannun shi rana kaza wata abin nan kaza ga wata rana ta kaza shekara ta kaza gashi ga sa hannun shi ko kuma suwane ne shaida ta gabansa aka yi ko kuma ga bidiyon ma tattaunawa mu gashi na ana da to gashi a kunna a gani tunda yanzu zamani ya ƙara ci gaba to da haka duk wanda aka kai ƙara aka ce ka yana ƙara ka wani ya ce yana banka kuɗi haka ya ce a sai alƙali ce ka rantse da Allah baya banka ce na rantse da Allah wani bai bi ba wata harka ma da ta tso shiga tsakanin duke shi ba taɓa shiga hannuna ba na rantse da girman Allah shi kenan ta abin da ke kanka wanda aka kawo ƙara in ka ƙi yarda to shi ne karanci da Allah subhanahu wataala cewa ba abinka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito walil bayati imam al bayati yana da riwaya bi isnadin sahih da isnadi ingantacce manzala sallallahu alaihi wasallam yace al bayyinatu ala al mudda'i al bayyina shaida hujja bayyananniya ta tabbata akan wanda ya kawo ƙara shine almudda'i da yi ma'ainin kasra almudda'i can kuma almudda'a alai nan kuma almudda'i wanda ya kawo kara ya bada shaida wal yaminu rantsuwa kuma tana tabbata ala man ankara akan wanda aka ce kai ana banka da ba can an ce walakin lamina alal mudda'a alai wannan ba sai manzo Allah ya sake cewa wal yaminu alaman ankara rantsuwa tana tabbata akan wanda ya shayi ya yi yarda da aka ce ana binka ko kuma wanda ya ce kai ne ka kashe mai uba ko ka kashe mai mahaifiya ko ka kashe mai uwa ko kuma kai ne ka rike mai kudi yana binka yau wata kaza shekara kaza ga shi kenan in ya ce bai yarda ba shi wallahi ba abin da ya shiga tsakanin shi da wani sai ya ce to ka rantse da Allah sai ya rantse da Allah wallahu ta'ala alam lokaci yana ne da akwai tambayin da yawa tambayi guda nawa ne suna da yawa bari mu tsaya haka abinda muka fara ne dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe wani Allah ka sa mu gyara